إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a wannan hili na wata nan markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke ngwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 21 ga watan jimadar wula hijira shekarar 445 wanda ya dace da biyar ga watan 12,2023 allah muna makon yau insha Allah harkon karatunmu na fiye suna na sai sabik shine harkon darasinmu na hoko a wannan lokaci insha Allah wannan darasi ganin akwai mukaddama za ku gani nan mukaddama wadda za mu hada ta littayin akwai ta annashir wanda yake buga littayin ba ta ba ta hasan mabanna ita za mu hara wanda shi ya yi bayani ne akan ko goyon bayan littayin da abin da yake tsarin littayin shi za mu hara باي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة kasan akwai masu kawo bayanin maganar bambancin mukaddima da mukaddama akwai dan bambanci haka ce mukaddama abinda malami in zai wani littafi zai wadi irin tsarin da littafin shi ke tahiyya wanda suka ce a turanci albarkaci ko abin furogo abin furogo abin furogo suka ce littafin turanci abin furogo abin furogo za a yi turanci sai a wadda kirkin littafin da da kitayya shi ne mukaddama mukaddima ko irin su ina alhamdulillah na hamadu na sa'idu na ta mukaddima in za a fara abu kenan wannan mukaddama ce wanda amma da kamar ta goyon bayan abin da ke cikin littafin abin da littafin kusa ta hassan barna an san dai malamin mashahu da cikin malaman masar wanda dai an san dai tarihin shi wanda su ne jigon kawa da malami na bangaren ilimi wajen kawa wani musulmi na muna magana dai irin shi wani malamin yadda ya ba da goyon baya ga wannan littafin na sai da sabi dukansu dai an san mutanen masar ne ya yi cewa alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala ali wa sahabi wa sallam sai kawo wani aya ta tauba wa makana mumminin ne yanfiru kafa falaula na fara min kulli filkatin min mutarifatun da tafakko fi din wani yanzu wa kawo mummi da rajau ilayen al'alam ya adaru wani aya wadda ana kawo ta duk da ta yi magana akan tazo kan magana jihadi to sukan ɗauki magana suna fassarawa wanda suka huta don kamar da take cewa Allah ke cewa wa makanin mumminu ne fi rukafa bai dacewa ko ba ɗora masu imani ba huta jihadi gaba ɗaya kowa huta a bar gari ba kowa falola na fara min kuli firkatin min mutsa'i nan ana nema da abin da ya yi a samu a kowace jama'a a kowane gungu a samu su 'yan jama'a kenan wanda za su huta su bar wasu da ya tafaka fi din wannan za a ba su kenan nan matsala biyu da ake kuma su ɗaukan cewa wanda a bar wasu 'yan jama'a a gida nan huta wadda yake ba ta kora a nan su da sarma yakan tura musulmi jihadi ya tura su wajen wani yaƙi ba tare da shi ya je yana gida da maka ɗauka a haka ne kenan a bar wasu a gida su karanci ilimin addini su yi karatu wasu ta jihadi wannan fasara kenan idan aka ɗauka maganar hutacce kenan wanda suka zama gida suka bi manzala cikin a ce manzala ya hutar ne suka bi shi wajen can ma za su zama za su fito da ilimi na addini da shahadin sauransu shi dan nan almuhim ba ce kowa ya huta gaba ɗaya ba ko kowa ma'ana ila cikin jama'a a samu su jama'a malamai aikin da'awa aiki na dama na wasu a cikin jama'a bangaren ana samun wasu su tsaya su kula su tafarru da wannan bangaren ilimi karantarwa ko doka ya ce kai su tsaya ko su wutan don su fahimci mana da ya tafaka fi din don su tsaya su ilimin sanin addini wani yunziru kawon mai tare da ilimu don su wa mutanensa galgadi in sun koma zuwa ma'ana zuwa ga mutanen kaga wannan ce da maka ɗauka wasu ka kira suka hutan su ne idan sun dawo gida za su yi gargaɗi ga 'yan gida wanda aka bari a gida an hutu tara na sarar sanama wakwa su suka ɗauki ilimin hukun da yi su su ɗauka an kunzo ma'ana su karantar da ku wadda la'adam ya zaru don ma'ana nan asar ilimi aiki da shi don su mana nan su yi tsoro su guje mata da doka ta Allah a zautu kan sana ta kaɗan san wajen rayuwarsu wannan shi ne ayat da ya buɗe da ita sai ka ce amma ba amma bayan wannan bayanin dama haka ne ta makarfi mukaddima zamu ce ana amma ba'd bayan an abu yace fa inna min a'zam qurbati ila Allah tabaaraka wa ta'ala nashr ad-da'wah al-islamiyya yace iya daga cikin mahi girman neman kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala yada du'awa ta musulunci shi mahi girman ibada neman kusanci zaki shi da ake annabawa ba ki da shi shi da ake manzon Allah yada da'awa yada addinin Allah sama kasa wa basal akamin diniya kuma da yada yada addini hakan hukumce hukumcen addini suna cikin manyan manyan qurbat samun santa Allah subhanahu wa ta'ala wa bi khasatin ma yattasilu minha bi hadhihi nawayi al-fiqhiyya tiballe ma a keɓance bangaren yada ilimin ma ko dawal abinda yake alaka yake da alaka ta wannan bangaren yada ilimin fiqh addini fahimtar addini abin daga cikin ƙur'ani ko suna fikiwa nan fikiwa nan fahimta da aka abin da aka fahimta ƙur'ani ko sunna ya ce hatta ya kunan nas hatta ya kunan nas alabayatin amarin da mutane su zamanto suna addini kan basira samto akan ilimi ba kan jahilci ba fi ibadati wa amalin kan zamanto suna kan basira cikin ibadarsu haka sauran ayyukansu وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم man yurdi Allah bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ke nihin shi da addini a duk Allah ke nihin da alkhairi zai ba shi fahimtar addini kenan Allah ba ka fahimtar san addini shi faqihu addini Allah iya san alkhairi duk wanda Allah ke nihin alkhairi iya ba shi fahimtar addini wa innama al-ilmu bit-ta'allum shi ilimi ana yin shi ne da karatu ba ma wahayi da karatu ake ɗaukar ilimi kai ba annaba ne ba annaba ke ma ilimi yana samun ilimi da yi wa inna al'ambiya salawatu Allah wa salamu alaihim lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al-ilm faman akhadahu akhadha bi hazn wasi yace su annabawa sirar Allah da wanda tabbata a gare su lam yurisu dinaran wala dirham ba su bar gadon ba dirhami ko dinare ba su bar gadon duniya wa innama warisu ilma sun bar gadon ilimi su ana ba ilimi sun gina gadon su shine wata abu hurairah da annabi ya tabbata a Madina sai ana cikin darussa kasan an manzo Allah nan ake halka halka can halka can ana ta halka kowa ya karantar da dai nashi aka ake zaka Madina ka ake sai je kasuwa ce kai jama'a kuna na ana raba gado manzo Allah masallaci an barku ana raba gado na manzo Allah masallaci an barku habaci suka zo kasuwa suka zo suka zo masallaci suka su kuna ko ina karatu ake su to horera daga ce mu kuma mu gobe ko karatu to shi garan annabi karatun wannan shi garan annabi shi da garin annabi shi annabi bari don kuje ku dauka shi da garin annaba kenan yace dan haka faman akhadahu akhadha bi hazzin wafir duk wanda ya amshi wannan ya karbi wannan gado ya amshi wani rabo mai kabri cikin gana amana da zana bari kwarai shine kace kaso mai fadi ko mai gwabi da mutum to wannan ruwaya kama ce ba za guda wata hadisi daban-daban da kuma gangama wuri guda suna da zamu zamu ji a gaban shalami bayan ko da daban-daban da yake a takaice ne nan magana muhimmanci magana ilimi sanin ilimin addini yana daga cikin kwarai alkhairi ne da Allah ya nemi bawa da shi kuma haka annabawa ba mu suka bari shi ne ilimi wanda samu ilimi cikin gada annabawa kwarai ya samu kaso mai gwabi sai yake cewa wa inna min altafil asalib wa anfa'iha daga cikin mai tamshi mai saukin hanya ta isar da isar da ababe mai amfani hanyoyi na isarwa mai hanya mai amfani mai sauki wa aqrabiha ila qulub wanda sai kusa zuwa shiga cikin zuciya kai tsaye wal uqul haka ta yi saukin kaiwa cikin hankulan mutane da su da fiki islami wajen bangaren karantar fiki musulunci wa bi khasatin akamul ibadat balle ma abin da ke da alaka da hukumce hukumcen ibadat wa fi riyasul amma haka cikin karatu a jumlace na da ake ba wariya ko sunna kai ko sauransu da tarihi sauran da sira a cikin wannan karantarwa allati tuqaddim li jamhur al-umma wanda ake gabatar da sauran mana gamgarin jama'a al'umma alkirin hanya mai sauki mai tafshi ta hanyar isar da fikin addini zuwa ga zukata mutane zuwa ga hankulan mutane hanya mai sauki wanda ake gabatar da wani al'umma su gane addinin Allah ta ce al-bu'da amsal hafi fanniya wa tafari'at akthira bil fardiyya al-lisanci kenan hanya mai sauki ce al-bu'd amsal hafi fanniya a nisanci istilahi na misali da zuwa malaman suke akwai istilahi da mutum halin da karanta kamar misali wannan irin mutum halin za ka san wani irin usulubin malaman fiye suka yi na su ilimi da suke ba da hatta kalmomin da suke aiki da loka da wani balaga za a sa kan ba mai hankali kware ba sai a yi kai fashi guda magana abin da saka ba sai kai fashi guda da kusan yadda suka saka ba sai wanda yake ya zincin abin da wannan fanni ne na masu ilimin ba za ka fasahar ake kawo a cikin karatu karantar da manyan malamai to amma in za a ba al'umma jumlace ilimin iya da bambanci da wani haka minista alfaru ta yakata alfaradiyya alfaradiyya faradiyya a tafiyat faradiyya a tafiyat faradiyya kasar misali a zokan wani kasar musulali sai a kawo wata masala ba ta kasance ba a ce in ta wakana kaza kaza kaza kaza kaza me za a yi in kaza ya hau misali a ce mutum yana raka'a ta hudu sai ya tuna raka'a ta daya ta uku ta hudu biyu ba sujada sujada ɗaya ɗaya yi me za a yi ana kada wani nake kudu kudu na kamar abin ya za a yi shi ko ya kawo na babu lokacin ta aiki to ya za a yi na kaza a kaza a to yanzu a raka'a ta hudu sai ka shakka ni a raka ta ɗaya ce ko ta uku ce ko ta biyu ce ya masu jira ya riga irin wannan abun sai wanda ka ta kace ka ta ta zaka na nawa to ran shi wannan abun suka ta faradi abin da ba yi ba ina ji kaza yi na faradi ya ba mutum wahala balle wanda yake ba wanda san fannin ba sai magana wata kenan hanya mafi sauki to duk mai san tsayarwa al'umma da ilimi kowa ya gani to a lisanci irin wannan usulubi wannan abu ne na manya sun kwaci da ilimi wani bangare amma gama garin mutane wanda mai so su gane ko ni abin ya taimaka cikin sauki to yi da su cikin wani musulubin na manya malamai na abin kun za kata da abin da bai yau kana tsakanin makwara ya ce wa wasu duhu ma amkan zalik da mun akasin adilla min kitabu sunna fi suhulatin wasu ya ce abin da gamata a isarwa mutanen ilimi abin da yake yi wa ta makama kurin dalili in ma ƙur'ani ko suna yi su kula da kusa cikin sauƙi da za mu ce cikin yalwa da sauƙi ba ƙunci abu da abu cikin sauƙi zama ka wa tambihi alhikimar wani fa'il a wani mutane tambihi hikimar da take cikin nasu in ma ƙur'ani masu in ma wani hadisi a wani mutane tambihi ne ke cikin nan hikima me fa'ida cikin wani aya ko fa'ida cikin wani hadisin haka kamata musu yace ma utihat da zalika fursa mutuka ka samu dama zaka ce haka kamata ka samu mutan da ilimi na addini ta wannan hanyar da sauki hatta yush'ir al-qari'un mutafakkihun bi annahum mawsulun billahi wa rasulihi har yanda su masu karatun za su rika ji a jikinsu an hada su da ubin Allah da an hada su kenan da Allah da manzon shi sai suna da alaka da maganar Allah ta manzon Allah kai su an kai ba za ka so wani Allah ne ce kaza annabi ce kaza kuma ka fahimci abu kada jin kana wani a karatu na addinin Allah kuma a sama haka mustafidun fil akhirati wa kuma su sa a sa musu su rika jin wannan abun za su amfana duniya da lafiya a sa musu haka yace fi zalika akbar hafizan lahu yin haka shine mafi girma abin da zai zaburar da su zuwa ga ilimin alal istidaratu min al-ma'rifa neman ƙarin ilimin wal iqbal ala al-ilm da fuskanta aje a neman suka ce abin kana abin da Allah kana da alaka da Allah kai tsaye da manzon shi kana abin suka ce bari ya baka dama ya zaburar da kai fuskan yin neman abin kuma da ba da gaba ka abu sai ya ce wa kada waffaqa Allah al-akhir fadil shine an garba nake cewa to Allah ya ma wannan dan uwa mai fadala mana kada sabi magana magana ta hasana banna a militan kan iya ba da goyon baya ga magana littan sai a sadi sadi shin haka da kan magana haka banna yace Allah ya ma dan uwa mai fadala katari al-ustaz al-sheikh al-sayyid sabiq Allah mai wata Allah mai katarin ila suluku hada sabil ya mai katarin shiga wannan hanya da nake wani isar da ilimin addini ta hanya mai sauki sulubi kyakkyawa ba kunci ba kuntawa cikin shi ba ba shiga du shiga kwana Allah mai katarin shiga wani hanya fa wada'a hadhihi risalatu sala asad makhaz ya aje yawan littafin mai saukin makama ana mai saukin doka yace aljamatul fa'ida kuma ga fa'ida mai yawa cikin shi wa awdaha fiha al-ahkam al-fiqhiyya bi hadha al-usulub al-jamil ya bayyana da wanda hukumta hukumta fiqh da wannan usulubi ke cewa da nake bana kan shi فاستحق بذلك مثوبة الله wannan gaskiyar abin da ya cancanci ya samu lada a wajen Allah on akin dai insha Allah Allah ya yarda wa ijab al-ghururin ala hada ad-din kuma kware duk masu kishin addini kware abin zai burge su abin da su sha'awa abin masu kishin addini abin tsarin da shi zai burge su kware fajazahu Allah an dini wa ummati wa da'awati khairul jaza Allah saka mishi bangaren addinin shi da abin da ya min al'ummar shi da da'awa ta addini Allah saka min alkhairi wa nafa'a bihi Allah ya amfanar da al'umma da wannan aiki da yayi wa ajra ala yadihi alkhair li nafsihi wa lin nas Allah gudanar da alkhairi a hannun wannan bawan Allah ga kanshi haka ga sauran jama'a gaba daya Allah ba ka kasar da ke ciki wannan kamar yabo ne ko goyon bayan ta hasan to she shi yanzu mukaddima ko mukaddama ta shi mai littafi suna sai da sabi wannan yan wa ta albani rahimahullah wanda ya karanci wanda tamamul minna ya bayani cewa bai gaba littafi da ya samu wanda aka yi a usulubin da aka yi da babunan da aka yi yadda aka tsara shi mai kyawun usulubi irin littafi sai ba shi bai yi shi ce shi yasa ga wanda tan ya kamata a bashi goyon baya har mai tahriji yazo mai taqiqi wanda saka malamin minna wanda kware yace ya ga littafin da ya karbu kuma ya karbu kuma littafin mai saukin hanya yayi shi kware mai yaban ya tsara littafin da yanda ya nisanci abubuwan sakalizanci da nika tsora al'umma kan dalili duk da akwai kurakuran da ya kawo bayani dalilin ɗan gyara ɗan kurakuran da suke ciki shi yasa ya tattawa min albani kware amma yayi bu littafin da usulubin littafin kware ya yabo ka kana wuce da ta cewa ya kamata musulmi su mallake shi da aiki da domin iya ce ta mashi yawon ta masa yawo ta mashi da suke yawo ta bi gabar ta da yake yawo mai sauƙin hanya mai sauƙin ganewa a hannun al'umma kamar shi shi sa ne ta faɗi goyon baya har mai haƙiƙi kan magana ƙwarai da ta da mai fa'ida ƙwarai to shi yanzu ga abin da shi malamin ke magana ya buɗe littafin shi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين banda godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu tsira da amincin Allah su tabbata ga shugaban Muhammad sai gaba ɗan farko da ƙarshe haka ga alayen shi da sahaban shi da duk wanda ya koyi da su har tashi kiyama أما بعد يتي فهذا الكتاب يتناول مسائل من الفكر السلامي وأن الثاني يقوم شيء مسألولي نفقه مسلوجي فإن ترى الدين مقرونة بأدلتها من سرير الكتاب وصحيح السنة ومما أجمعت عليه الأمة سياق شيء دليلي قرر daga ƙur'ani ƙarara ko daga sunna ingantatta haka daga abinda ya ƙumshi abinda al'umma ta musulmi ta ijima ta ijima ijima ya kanshi wa qad urida aradtu fi yusrin wa sauda wa basatan wa isti'ab yace na gabatar da wannan littafi cikin sauki cikin sauki sulumi kyakkyawa wa basatan wa isti'ab da shugudawa kuma da hada ayi kalma ko ma'ana take kuma san komai da komai cikin ya an hada dashi kuma ya kumshi komai da komai a cikin shi da kasiri mimma hataju ilal muslim ya kumshi abu da yawa abinda musulmi ke bukatar shi ma a tajallubi zikirin khilaf tare da nisantar an bato yawan sabanin malamai kan shi kun shi zai magana ya kama dalili in ba wani wuri ba haka abin da ya kama dole bai shiga sauran sabanin malamai ya kama ga dalili ga dalili ko ya kare shi kenan yace وإلا إذا وجد ما يسوق ذكره فنشير إليه sai inda za a mace saɓani inda maka ga ya dace a kawo maganar saɓanin a nan za mu kawo magana kai za mu ishara a kan mas'ala kaza kaza kaza kaza ka ce amma ga hanya mota kanta wa hada وهو بهذا يؤتي صورة صحيحة للفكر الإسلامي تولى هنا زي با wannan littayi sura ingantatta ta fahimtar addinin musulunci alladhi ba'atha Allah bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addinin da Allah ya aika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaftau wa yaftau lin-nas wa yaftau lin-nas babal fahm an Allah wa rasuli zai bude ya mutane kofar fahimtar addini daga Allah kai daga manzon shi za ku ƙofa sanin addini daga Allah ga manzon shi wa ya jama'u ma'alla kitabu sunna zai haɗa wani tarin zai haɗa al'umma akan aiki da ƙur'ani da sunna wa ya ƙadi ala khilaf ya yi maganin ko kashe saɓani wa bid'atu ta'assub lil madahib ya kashe bid'ancin kamkam wata bin jagoran makawo na ta'assubanci ya yi maganin shi kama ya ƙadi ala khilafat al-qa'ila da albar ijtihad al-sudda haka zai kashe wata tatsiniya alkhurafa ta kuma tatsiniya wani mangarun ban za masa tushe ai an riye ko ishtihadi an kare kurin din ma me yayi abin da malakai ta shafi yace ba magana ishtihadi an riye wannan dun tatsiniya ce ce an riye wannan kowa yace wa hadi muhawalat aradna biya khidmat dinina wannan hanya da muka bi mun bi ta ne dan manufar yin hidima ga addinin mu wa manfa'at ikhwanina dan amfanin ƴan uwan musulmi dan haka nas'alullah in yanfa'a biha ina muna roƙon Allah ya amfanar da al'umma da wannan littafi wa an yaj'ala wa an yaj'ala amalana khalidan wajhal karim muna roƙon Allah ya sanya aikin mu mun yi shi dan fuskar Allah kadai da karamci wa huwa hasbuna wa ni'mal wakeel Allah ya san mana kuma madan da abin dogara Allah shine abin dogaran mu wannan shi ne abinda ya rubuta nan da shekara 80 daidai da ya yi shi sha'aban 1965 shekara 80 daidai yanzu da shi da yi wannan makaddam Allah mai cikawa Allah ya shiga wata rushi yanzu wuce tamhid amma shi huda zai ma shi huda ta littafin shi ya ce risalatul islam وعمومها والغاية منها saka ma asalin saƙon da musulunci ke ɗauke da shi da yadda saƙon musulunci ya haɗa ya gama komi na rayuwa kuma walagayatu minha ko meye manufar risati islam sun zama ka bayanin karshe ya ce arsalallahu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil hanafiyyat samha والشريعات الجامعة التي تكفل للناس الحياة الكريمة المهذبة والتي تصل بهم إلى أعلى الدرجات الرقي والكمال الله يا يكون صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة الحنفية الديني wanda ya bar duk abin da yake da alaka da shirka kuma a samaha addini ne mai sauki ba kunci kanshi wa shari'atul jami'a kuma shari'a ce wa ta kunshi komai da komai ba abin ta bari ma rayuwarka allati allati takaffala lin nas al hayat al karima wa ta dokewa shari'ar da ta doke ta dokewa mutane kyakkyawar rayuwa al hadaba rayuwa ta tattabi tsarki eh rayuwa tsarki والتي تسد بهم إلى أعلى درجات الرقي والكمال رسالة مسلمتي ita tace kai ga al'umma zuwa maɗaukakiyar daraja da cika kamala ta ɗan adam tabbas ya ci wafi mada 23 aman taqriban qadaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi da'wati an-nas ila Allah tamma lahu ma arad min tabligh ad-din wa jam'i an-nas alayhi yace cikin tsawon shekara 23 misali kusan haka annan salasalama ya yi wannan shekaru 23 fi da'awatin nas ilallah cikin kiran mutane zuwa ga allah tsawon shekara 23 sha uku a maka goma a madina tamma lahu ma'arar min tabbaligin dini ya abinda yake nema allah ya cika mishi abinda yake guri na isar da wannan addini zuwa ga duniya wa jama'in nas alayhi kuma Allah ya cika mai burin shi na hada mutane akan wannan addini to ita wannan risala ce me da yace wa mu mako ce wa mu mako ce me wa mu risala da yace yanda ta kumshi komai da komai yace wa lam takun risalatu islam risalatan mawdi'iyya muhaddada يقتص بها جيل من الناس دون جيل دون جيل رسالة المسلمتي بتكسن تيبا رسالة تا موضوع كم مسألة كو أرمي كو مغانا مغانا كو تجهالي كو مغانا تا إبادة كدأي كو مغانا آه بهاك وجه المسلمتي با أكيد من شيء تكم أنجلي كذا كو هي إبادة كورم كم سوفا يكورم يسوف فنشي كدأي آه yace ba ta tsaya haka ba wanda a ce ai ya tasu biha jilu min nasu ai wannan wata generation ce al'umma wannan al'umma zamanin yanzu wannan zamanin da ne ai wannan al'umma ta yanzu an ci gaba shekara 2000 na abu a wannan generation kin bi da shiga ita ba a al-musulunci da huce kana kowace al'umma ko zamani risala ce ta kunshi dukkan zamani ba wata ce al'umma kaza ce za a wa banda al'umma kaza ya dace da kaza bai dace kaza ba a yace yace kenan ƙabilun ƙabil sha'anin salatin da suka tsakarar ko ko ai wannan ƙabila ce kaza larabawa ne ko hausawa ne ko yahudin na yahudawa ya ce ko ƙabila kaza banda ƙabila kaza addini na ƙabila kaza ko na yahudawa ko na larabawa ko na hausawa ko na kaza ƙabila kaza a'a ya ce sha'anin salatin da ta kaddamata irin sauran risalakin da ta zo kafin musulunci musa zuwa ga bani isra'il isa zuwa ga dole zuwa ga isra'il za ku annabi hud zuwa ga sali zuwa ga samudawa hud zuwa ga adawa sauran sada ana aiko annabi zuwa ga al'umma ko kabila kaza to taba musulunci ba haka bane ya kunshi kowa yace bal kanat risalatul amatu lin nas jami'an musulunci risalatu musulunci risala ce gaba daya ga mutane gaba daya kuma yin haka ila ainihin sallahu ainihin sallahu al-ardu wa man 'alayha har lokacin da Allah zai gade gade kasa da abin da saman ta kenan tun farko har tashi kiyama har Allah ya gade kasa da abin da saman kasa la yaqtasu biha misr dun misr aya ta aya gari kaza ne irin sakon addinin mutane kaza ne gari kaza banda kasa kasa banda kasa kaza a wala asar dun asar ba ta aya wannan zamani kaza ne wannan ya wuce zamanin ba kaza wuce wannan a bai kibanta ba da gari zuwa gari haka bai kibanta ba zamanin zuwa zamani a gaba ɗaya ne ya ce ƙala Allah ta'ala tabarakan lazi nasalar furkana ala abdihi da ya kuna lil'alami na nasira ya girmama ya ɗaukaka wanda ya sabkar da alƙushin ma alfukanin ƙunani shi alfukanin da yana rabu tsakanin gaskiya da ƙarya ya ɗaukaka Allah kenan wanda ya sarkar da alqur'ani zuwa mana gabawan shi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya kama me dalilin aiko da alqur'ani aiko shi yace da yakuna lil alamin nadira dan ya zamanto mai gargadi ga duniya gaba daya al'alamin gaba daya ka ba magana yahudawa ko na sarko larabawa lil alamin gaba daya wata aya Allah ce وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا بما أيكو كبا دان زوا ga wasu kada sai dan mutane gaba daya duniya ka zo ne ga duniya bashiran wa nadira kai bushara ga wanda ya ba hanyar Allah kai galgadi ga wanda ya kangare wata aya Allah ce qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون Allah ce gaya musu ya aihu na ya kuma mutane nan ka baki wancan ko kowa ya aihu na ya kuma mutane gaba daya yahudawa ne da sarin ne labarin duka gaba daya kira ne Allah ya ga mai ka ga mutane gaba daya gaba daya ka gaya mutane cewa inni rasulullahi lakum jami'an ni manzan Allah ne zuwa gare ku kuma jami'an gaba daya ba inda zaka samu wannan kalma a Taura ko Injil Musa ko Isa babu wanda yana da'awa babu isa kawai da'awa zuwa ga Banu Isra'il iya Banu Isra'il ɗan Yaƙub duk kira da kira haka ne sai wanda ya zo dukurin amma ba su bi kira zuwa ga kowa da kowa zuwa ga wani amma sun yi inkarin da wani shi kamar na makanta labarin isa alaihi salam na inda wata ta zo tana neman ya mata addu'a ya kau da kai bai mata ba a naka cikin zai nasa ne aka aka ji ta sake zawa ne ta matsa sai ya ce shi ba a yi zuwa ga wasu ba sai ga nusta makan na bani isra'il kenan shi ba annaba ba shi kenan ba shi annabanta shi kenan ba shi ba annabanta bane ba ba annabanta bane ba iya wani zama ne tsakanin iya cikin kan'aniyun da mutane falastinawa a yau kan'aniyun su ne mazaunan falastin kayan isa mai zuwa akwai al'umma ka musa ma musa da suka yi hijira da baban shi yaƙub kai da tun yaƙub da kakan shi kai tun hijira yaƙub da ya bar falastin an ya bar al'umma a falastin ya tafi masar ko allah ma yahudu banu isra'il umarni su dawo gida suka dawo gida ma akwai al'umma su ne aka ba musa umarnin ka kawo jihadi ka buɗe baitul maqdis suka ce suka su suka ce kai Musa gaskiya a cikin inna fiya qawmin jabarin a cikin wannan garin akwai mutane masu tsadan kai da bala'i ai ba zan iya ba kai je kai da Allah gurbin Allah yaje kai yaki kai da Allah nan suka ce musu shiga garin don tsoron mutanen garin garin da karan da kake nan a dama a garin akwai al'umma kuma masu karfi ba zamana a garin suka ce wannan kasar sai garin su ne a sun yi su ko al'umma a wurin kuma su ma Allah ba Musa umarni shiga yaki a matsayin ne ba na kabila ba a matsayin annabin Allah manzon Allah ba da kabila ba ta zama Isra'ila ba ne ba to kenan wannan kana alun cikin su ne wata wa ita tambaya ya mata addu'a ci a shi ba annabin sa bane ba da ta matsa ne almajin suka ce almajin da ya kawo wannan kalmar shi ba annabin sa bane ba suka ce to ya mala yesu idan mai gida ya ci abinci wa yake ba saura yana ba karan gida saura ko kenan tunda ko da ba yi wanda aka ko ba tunda ita ma tana tare da mu a mata akan haka ne ya mata addu'a wannan shine wani wani pastor muna tattauna da shi kan wani mas'ala yace da nace mishi ni ina mamaki na kan sunan kabila shi ya kai shawara ta kabila ina mashi in ga kaza bakin mutum da wannan sai shawara ta kabila kaza ya kasance me yasa nace zama kai ba malama gaba ne ba annabi ne na bada Isra'il da nasu littafin ya san magana yace a baka ga ba sai ita baiwa Allah ta me suka ce mai amajiran suka ce Yesu ai idan mai gida ya ci abinci yana ba karen saura karen gida saura suka ce kwarai ko a kaga ya mata addu'a da ce a kenan kun zama tsayin kuna mutsan kenan kan na kayo eh da cikin kawai da cikin kawai da cikin kawai tun da kawai da cikin kawai na kama labarin wajen bayan Allah Isa ce shi ba annabin ta bane ba shi annabin nan na bani Isra'il suka ce a ga da malam idan mai gida ya abinci abinci saura wake ba sai na ba karen gida ko kai ka ce kai ka mana kai kalla kenan kun zama tsayan kuna matsayin karnuka a cikin addinin a a waye na cikin kawai da zai wallahi kuma ka damu muka ba kira ka ba kira ka ba kai ka ji gurin ba wanda kira ka addinin kun ka ji gurin amma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne zuwa ga duniya gaba daya ka gaya musu inni rasulullah ilaikum jami'an ni manzan Allah ne zuwa gare ku gaba daya Allah alladhi lahu mulku samawati wal ard Allah wanda ke da mulkin samai da kasai gaba daya la ilaha illa wannan Allah shine kadai abin bauta babu abin bauta da gaskiya sai shi yuhyi wa yumiit ke rayawa ke kashewa dan haka fa aminu billahi wa rasuli ku yi imani kira Allah kenan ku yi imani da Allah da wannan manzo na shi annabi ummi annabin da yake bi maka karatu illitare ne illitare ba na fika zuba ba inda ku abba ta ta fuka babu amma yanzu da littayin da ya kalubalance masu karatu karatu da rubutu shi shi kai ta wannan manzo ne daga Allah ba tsari bane ba inda karatu ce iya karatu ne ilimin gare shi ilimin rubutu gare shi ko ilimin lugha gare shi ko fasaha a ummi ne illitare ne amma litire wani ba wajen na'i wani namu ba a shi wani litire ne amma ya zo da abin da ya litire kin ilimi kenan annabi ne ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi la iman da Allah da kalmomin Allah wattabi'u kuma wannan annabi la'allakum tahtadun dan ku samu shari'a haka ne annabi nan annabin kowa ne sai ka kenan sai ta kenan kenan nan ya kama baban kimi baban risala ki musulunci saƙo ne ya gama kowa da kowa bai ware ba wasu ƙabila ko wani gari ko wata ƙasa bai ware kowa ba kowa ya ciki yadda kowa da kawo cewa ya ce bayan wannan aya wa fil hadisi sahih cikin hadisi ingantacce manzala yana cewa kana kullu nabi yub'athu fi qaumi khassa duka ana masa gabata ana aiko annabi cikin mutanen shi kabilar shi ko ‘yan garin su kaɗai amma wa buɗistu ila kulle ahamarin wa aswad amma ni an aiko ni zuwa dukkan wani ja ko baki dukkan gabaɗin na kowa ne ya ce wa min ma yi ake umuma hadiyar risala wa shumuliha ma ya ci abin da ke ƙarfafa maka cewa risala ke sakon musulunci ya ƙunshi kowa da kowa misala ce ta gaba kowa da kowa ga wanda ji kara makarin haka yace annahu laysa fiya ma yas'ubu ala an-nas i'tiqaduhu a musulunci saka musulunci babu wani abu da yake wahalar kai akida kashi abewa kaza babu abin da yake wuya ayi akida kashi a kudurta kaza kai da kaza na yiwa babu abin da bai yiwa na akida shi kace kaza bai ya kai ko ba bai wa kai aw shukku alaihim al-amal bi babu wani abu a cikin sarkin musulunci babu wani abu da yake wahala a ce baiwa kai an dora maka baiwa a kafa ka kan shi ya ce ƙalar lahu ta'ala la yi kallifin lahu nafsan illa wasa'aha Allah ce Allah bai dora ma rai sai bakin iyawarta in wuce lama a ta ba a dora ma abin da ya kanyinka ba in na aiki ne ka taɓa lamasa ta'atu ka yi rikola bakin iyawarka faɗa ma abin da ya ƙarfin gaba wata aya Allah ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu al-usra Allah iya nihin sauki gare ku bai nihin kumta ta muku musulunci kenan babu kurci wata aya iya cewa ma ja'ala alaykum fi din min haraj Allah bai sa muku wani kumci ko kaɗan cikin addinin shi azumi kan shi ba ka lahiya baka iya aje in ya kare daga baya magana muka bari da safarin fatatin min ayyam ukhra wani bai lahiya ko da bulaguro ka aje bulaguro iya da wahala aka fara dama ka aje bulaguro daga baya kara baka lahiya ka aje wace kai ba ka sha wahala aje daga baya kara in ma ta kaka gaba iya kai ka fara ka ce da abinci kaman bai ba gaba daya ka ce da gaba kai ka mutu don kawo da haka Allah kai dai mutu ina yi a ka aje sauki musulunci kenan sallah hudu ablagu ablagu ta kuma bibiyu sallah a tsaya cika baka iya kai ya zamani amma daga kai ya kwance eh baka iya tsaye to zamana kai ya zamani zaman ma ya wahala kwanta jira tai kai ba kin yawa ka sai musulunci babu kunci kanshi yace bayan wannan ayoyi yace wa fil bukhari min hadith abu sa'id al-khud al-maqburi ana abi hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه من صلى الله عليه وسلم يجي أنا هو بخاري كاتا ومن سيا كاتا ta inganta abin da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addini addini ne mai sauki wala yushadda ad-din ahad illa ba wanda zai matsa a cikin addini shi kuma ya rinjaye shi ina ta ga ba na abin zai karin ka wafi wannan yan uwana akwai wata shuba da wasu ke kawo ka wannan mas'ala shi mu zan iya magana cewa duk wanda ya matsa ma kanshi abin zai karin ka wai mutane su kama wannan ruwa misali mutumin da yake haka yake takatsan shiga ko takar shiga da bid'a ko na wani shirka ya guje ma bai yi iyaye da tsantsan suke addini ka ci kajiwa a shishigi shishigi gare ku a nan gajirun da matsama addini ya gare shi to ai wannan ba na ana magana abin da aka ɗora ma na ibada baka iya kace ka ɗora kanka suka sallar suka hinka kullum yin sallah kullum yin azumi kullum kaza a shi da yake magana nan bai magana kan barin umarnin Allah da akwai za mu sa suka mutane wani mutum haka mai tsantsani ko mai tsoron taka dokar Allah ya taka taka dini ya taka dan shishigi dan shishigi shi ko Allah annabi ya ce dole mu tsaba dini shi ma dini haka ne shi kuna mutsa kanku wannan ba wannan wannan wannan wannan makirci ne nace da wannan suka mutane ba suka shara Allah me manzo ke cewa za mu tuka amaran habatul mamsatu zan hanta ku anu ta shalibu marda abun da annabi ce da abun da na hana ku ga bari umarni ne kai ya ce kai ba shine waka bari ba ka ce zuba bari ne ina zana ne na shagiya zan zama lafiya kai na mu ina mu da sarayya har shi mai ba gaskiya bace ba abin da yake magana hari kurin ka bari kurin hari ka bari bangaren ibada ne ka ka dora ma kanka abin da ya kashin ka an baka sauki abu da boka raka a bibiyu a zufar za ka ce a mu aidin kare ibada ne hudu zan yi kurin me ba zan raka a bibiyu zan a ban lafiya ka ce ka yi ka azumi kana kana su mana Allah ka azumi maka ruwa zai yi ka ga ba kuci kaka ya kan da ba sai ka buke sai gurin kana an ce sallah kai ta azumi baka ya tsaye kai kana kana haruwa ko ana mai roga zai yi a kasa Allah ne kake ba haka bane ba kai abin da yake wa gurin wani aka mai maganin abin aka mai aka yi ido aka ce ba sujada ce kuma sallah zan fasa kun shi sai yayi sai kuma makarci idan shi ka lika haka ido da ce kai wannan kaga abin da gashi jiki ne to irin wannan ne kaga kaza kanka an ce ma kai abin da ke yiwa amma aiki ido an ce kanka to jada eh haka da kai ishara kuran amma an ce akwai ta kai akwai ta kuran kai rera wallahi haka ne tsari maka ce kai sai kai ka to kai ma aiki ido kuma kaida yake da gama in kace kai sujada jini zubu shi ido da ta gaba daya kai ka ce Allah kaka da da Allah ce kaga jahilci shi shi don Allah ya ce shi shi wannan shine shi shi kai abin da zai cutar da kai kace kuma da sunan addini to wannan kai kace shi shigi ne kai nan ne shi shigi ba barin saka duka Allah ba amin ibada din Allah ka wai kai ta a rera sai kai ne kana nan lokacin abun corona sai da kuma ta baka zama maka ita haka muke da kun da rera Allah ne ba ta yi wa kun baka zama ka baka ba zaman baiwa amma haka zaka san da kun Allah ma ya da dan wanki ma kun ba kenan iya magana a nan a kan cewa addinin Allah iya da sauƙi in hada din bisu da nata wani addini abu ne mai sauƙi wani shayar da din hada na garba duwanda matsaya cikin addini to abin abubuwa zai ƙashe shi cikin sai musulun marfu a shi ma a nan sarasa muke cewa a habbu din ilalla alhanafiyatu samaha mahi soyuwar addini a wajen Allah addinin da ya bar cikin kacin kuma mai sauƙi cikin sauƙi ba kunci a cikin shi sai ya ce annama la ya katalifu bi ikhtilafin zaman wani makan kal'aƙa'i wal ibadat ja'a mufassalan tafsirin kamil ya ce duk abin da babu saɓani bai saɓawa sa'ar zamani ko wuri sace a warbacin zamanin kaza ya canza ko a yanzu lokacin wuri a gari kaza ne a san bambanci wuri kaza akwai da rama ce tara ya ce ga misali ɓangaren aƙida ɓangaren ibada sallah donan bayanansu ya zo mufassalan ardaki-daki tafsilan kamilan cikakken bayani dalla-dalla ne bayani wa modi albinusus almuzabi an bayyana shi da nasoshi almuzabi da zai kewaye da wani abu kan akida ne an kan ibada ne an kan nasoshi komin daki-daki dalla-dalla wa'innan ababe falaisa da hajjin an yanzu da fi ba wani mai damar ya ƙara a kansu a wuyan musulmi ko ya rage wani abu a cikinsu wama ya kasa da birtilafin zamanin wani makan kan misali na madaniya wani murin siyasiya wani harbiya abin da yake da sabawa sabawa zamani ko sabawa wuri yanzu misali yanzu misali misali za a dangar misali bangaren za a yi misali dokoki na na misali na gidaje na makwabtaka na titi na unguwa na shaguna na abubuwan na rayuwar mutane a cikin gari ko kuwa lamarin siyasa na mu'amala hukuma da talakawa mai dokoki za a sa wanda kaza kaza ne mai san mai san sa shuri kaza kaza ne mai san shi kaza kaza ne abu da siyasa ne ko ko sai da zuciya ko sai an rayuwa ko an su zuciya eh siyasa ta mace mara kyau ta karya da yaudara mazala ka cewa inna la Allah ta dan banu Isra'il ta su sun anbiya ne kace banu Isra'il an da malaki suke jagorantu ne siyasa jagoran al'umma jagoran al'umma ka hanya ta kwari sai siyasa ko siyasa ta zuciya annaba ba suke sata ne bace suke suke jagora da musu idan siyasa ta kariya ce ba ta yaudara ta ce ba ta ce dole mutane a jagorance su ko da kariya ko da ko da gaskiya kenan siyasa kenan jagora mutane shine siyasa ba hana ta ta gaskiya ce kenan haka ce al'amuran siyasa ko yaki dole ba ne misali an ce ina abin da aka yi a can lokacin annabi yanzu sai shi yanzu ko abin da aka misali haka yaki idan aka da yaki da dawakai da kibiya da mashi na ce yanzu mu sunna zamu yi mu je mu tankari Nigeria ko Sudan ko ina ne da dawakai da kibiya da mashi kai ya ce kai makuci ne ya ce makuci ne kai ba ta sunna ta kai ya ce kuma baka hankali baka hankali ne wannan abu ne yaki an san yanzu baka mai sun wuce baka ce baka ce ta yaki sanar da ta kobi ko da kibiya baka ce sunna ta kai annabi da kibiya da kibiya yi ko annabi da mashi yi a wannan shirme da kai ba gaskiya bane annan yake aiki da zamani wani makami ya dacewa da wannan wanda kowanne gare mu dan Allah mai ba da Allah ce fa idul musa'id ko tun ta idul musa'id ko tun ba ki iya kwallace ba ki kinan ba magana ce ba ki iya wani wanda kuma tattali musta'id tun ko tun ko bila ba ta khair ba ki iya ko dukkan kari kuma ta ce mai annabi ce a rinka ko ta arabi kayan halbi da cikin al'uwa ke ku ta talaka halbi bindiga ce misil ne jirgin ne kuma me ce da fata tsaro annabi waye ba kullun ce duk bakin kayan kayan yaki ku ta tala kuma da abin hawa to an tabbata da halin ana magana shar da kwamba motoci kada kada yaki da kada ce da dauki ko da kumi ga hanya kaga ce ba ba ruwa ne ba kenan akwai ayi aiki da zamani da wuri yanzu ko mota ko mota ya kashe da kwamba akwai ta yakin sahara akwai ta yakin kwata akwai ta yakin cikin kurmi daban daban dole yake da wuri kasa ta kasa ce wannan wurin wani ka zai dace da shi wani ka zamu sai kasa mu inda ka dace ko wanda da wuri shi ko wanda ke ba sanyi ne nan shi wurin bai ka mota ki mota sahara ka tana cinta ba ta yi ba to haka kenan kenan abin da shafi salaha na ulamarin siyasa ko yaki wannan ce ja'a mujmalan ya zo a dunkule ɗajin mai masalaha mai ya dace ya ƙudar maku dama ku tsaya ku yi aiki da zamaninku da garinku da wurinku ya ku yi aiki mai manufar da gata ya ce da ta fi kama misalin nasu an yi haka ta fi jami'in usul an yi haka don ya dace da masalahan mutane fi jami'in usul dukkan zamani kowane zamani ke za ku iya tafiya da zamanin daidai gurgurin zamani daidai gurgurin ci gabanku ya ce wa ya da bibi ulul amar fi kamatar haka kenan jagorori ulul amar ba su tsaya su diba wajen tsaye da gaskiya da adalci suka mai dace sai bangaren siyasa bangaren mu'amala bangaren yaƙi an ba jagorori su ga me ya kamata su yi don su nasara kuma ya ce an na kullum masu yi min ta'alim inna ma yi usabi bi fisul din wa yi fisul nafs wa yi fisul akal wa yi fisul nasar wa yi fisul mal ya ce duka abinda yake cikin shari'a ta musulunci wani shi suka cabu makasar shari'a الشريعة الضروريات الخمس الضروريات الخمس وانا دك شريعة تعالى هكا تكي الضروريات الخمس أنت أبو دابي يرني جاك جاك مهي ورسالك النباوة تنا كي أنا أبو دابي أبو دابي يرني شريعة من هو شريعة كنا تنا باتي خمس الضروريات الخمس سوني إذا ما أنتو الديني كاري الديني شيء سأك شرع أنت دعوة zuwa ga Allah shine farkon al'amari aikin duka annabawa sai da kira mutane zuwa ga Allah a kiyaye musu addinin shine asalin annabi mai gasa kenan kiyaye mutane addinin su da'awa ta kai muhammadin yar da ce za a kaza a kira mutane kiyama ana kashe ka aka shirya ta jihadi fi sabilillah dan kira aka ce aishi ai jihadi a yaƙi mutane kan tsaye da addinin Allah haka magana ta mai aka ce kiyaye rai kiyaye rai shi yasa aka shara da kisasi eh dan a kare rai aka shara da kashe kana aka kashe ka Allah kenan ba zai kan kare kare rai haka kiyaye dukiya sai za ka shar'antawa a yanke barawo hannu eh sai ka cika mutane a yanke hannu don kiyaye dukiya haka kiyaye al'akal kiyaye hankali me ka ce kiyaye hankali saboda me ka ce mutum in sha giya ya sha wiwi haka ce da zama abu shi za ka ce amma haddi na giya aka haramta giya da duk abin nan waye aka haramta don kiyaye hankali ne sai kiyaye al'ir mutunci shi yasa haka haka haramta na ake haddi ga wanda ya zama duk mutunci ne mutunci ne karama ta sake kare idan sai da kan kare mutunci kan zai zuru mutunci mutum dole kenan shari'a ta kare shi kai shari'a tana baje wajen kare a takaice addini kare rai kare dukiya kare hankali kare mutunci wannan su ne dole ta kamsu kenan akan wani abu musulmi take ba zai ke magana kansu yace kenan sanin manhaj shari'a kenan kiyaye addini hifzuddin wa hifzul nafs wa hifzul aql wa hifzul nasal to nan nan sanin shi magana irin da wuri me al'irin annasal ai kiyaye yin arme shi sa don ka a gama gidan wani asali wannan ɗanawa ne ne gidan su wane ne sa ce ba ba bacin kurin kama akuya kowa ne meta ɗan waye ba sanar ko ɗan waye ba shi sa don kare mutunci sa ka shaɗa ta arme har ake yin hajji ga wanda zina don hibitin nasar ne ya cikin mutuncin kina san ɗan wanda don a kiyaye kowane wuri a san wani ga inda ne mutu amma babu arme ko a kwanta da ta ya za ka san gidan su wane ɗan su wane jikin su wane ba zai kin sha musulunci don kare wannan na ya kama nasar wasu wani zai su kawo al'irin irziki shi ne ma na magana mutunci sai aka kada a yi zina kenan ya ce da kiyaye dukiya wa badihinu anna hada yunasibu alfitra wa yusari alhuqul wa yujadi wa yujadi tatawur wa yusri li kulli zaman wa makan yace wannan abu abune albadihi abin da ke a hili kare da kamodi kowa zai gane abu ne a hili wanda kowa da kamodi zai iya ganowa anna hada wannan mulwa kyakkyawa ta kare addini kare rai kare hankali kare dukiya wannan manuwa tana daidai da fitira kina salima ta dan adam mai hankali wal salil qul kuma tana tahiya da hankali wal jari tatawur kuma tana tahiya da ci gaban zamani ci gaban al'umma ba da wuri guda kuma an kama guda gurin wal shirin da kullu zamanu makani kuma tana daidai da dukkan zamani kowane wuri ne ko zamani ne wannan abin iya daidai da shi a kowane zamani a diba ga duk abin da ake manuwa dai kare mutane addininsu ku kare musu raukansu ku kare musu dukiyarsu ku kare musu mutuncinsu ku kare musu za mu ce yake cewa ku kare musu mutuncinsu wannan shi ne manuwa da ake jagorancin al'umma kenan kenan musulunci abin da ke guri duk ake daula islamiyya ga manuwarta ta kare muku wannan ababa kuma sun taɓa masu tabbatar abin a kowane zamani shi ne matsala al'umma ko a sake dukiyarsu ko a bar raukansu ana kashe a banza shi ne matsala ta al'umma gaba daya wanda an zai a kare addinin a kare dukiyar a kare raukan su bai saura ya ku zama al'umma ta kwarai masu abin yabo to wannan shine abin da yake cikin wannan bayanin ne da yake ne kenan ya magana kenan risala kai musulunci risala ce ta kunshi kowane bangaren rayuwa ba abin da ta bari sai ya ce kala Allah ta'ala قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرشد قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفسر الآيات لكم يعلمون Allah ce tambaye su ya kuma tsammanin a addini kun takashuf ne kullum a kullum ga da kai sallah kai azin ba morewa baka cin nama baka shan madara kace wasu fa ba shan nama ba a morewa ba wurin da zan duniya ila ira wannan shine imani Allah ta gaya musu man harama zulal da ta akhadha ibadi waye ya haramta zirtalar da ta aka zai ibadi kawa kayan ado da Allah hudu don bayan shi sa su yi ado waye haramta wata yi mata mana rizki ko ko ababe masu daɗi na ci ga ya musu waye ya haramta kayan ado ko cin mai kyau a sha mai kyau waye su tafi waye haramta to Allah ce ga ya musu ul hiya lilladina amanu fil hayatid dunya wannan kayan amore kayan adon da jin daɗi daman Allah ya yi ta don masu imani ya yi dalilin ya kaca kaza ranka daga sharon gasko ke na daman dalilin masu imani Allah ya yi a duniya su masu ke samu khalistan yawon na kiyama amma gobe kiyama su kadai za su more masu imani su kadai za su more a lahira ya ce don haka Allah ya ce kadhalika nufassilu al-ayati kun ya'lamu da haka muke rabi ayoyi daki daki dan mutane masu sani suka san gaskiyar magana kenan daga lokacin da yako ya kamata to wannan da shi naga na kamata da mu tsaya ayata da mutum iya zawa ɗan wa wannan shi ne farkon karatunmu na fikin sun kasar sabis illa kamar yadda muka yi a wancan gami na muwatsa ko alwaji ɗan uwa sun taimaka da littattafai na fikin sunna ko da salina gwargwado bakin dai ba da yawa ba ne ba abinda za ɗan uwa tsakani ga allah wanda ya san zai iya karantawa ya kai ya karanta ya gani ba kurin ya doka ba ya aiki kuma ba iya da shi ba kurin don ya ƙarar tayi wanda ya san zai karanta ya gani kuma ba shi da shi an aka ƙare karatu bakin abu da muke yan ma ɗaya da ma biyu ne dai amma za a bi layi list za a bi ko na ɗaya zuwa na biyu in biyu muka samu biyu za a ba in ba samu uku za a ba kenan mun ƙare karatu a wajen ibrahim za a yi list ya gaba sunan ga lamar sarulanka ya a sa kenan muka zo rana ta saba muka zo kenan sai a ba duk wanda yake sunan shi littafi goma gare mu ya kira na ɗaya na biyu zuwa da goma sai a baka abin da ya samu ko suke suna ko rata salihi wannan shine za mu gane yan wake da amma dai tsakanin Allah mutum wanda san zai karanta ya gane ya kai gane kuma bai da shi amma wanda sai ya da hali ko bai iya gane ba kullun aje ne sai bai dace amsa wannan gama haka muka tarabawa da yawa kullun suka aje wasu ma ba saman da abin ya tafi na ayi tsoron Allah a yi adalci Allah kai mai zuke don ban kada karatu sai a zo a wanda kamar mun ya karo da kawo kuka bada ko wanda ya bada zamci da mutum guda bada yanzu kuma su karo da ba da hibu ba ko da ya ta tarihin kin dan shi ya ya sauki duk sun da kin hadan tsara dan shi wajen majalisi uku ne اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته